يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cibiyar yada addinin musulunci ta Darul Islam wanda ke shago mai namba Aisha shida, Love Shopping Complex, daura da randa bawon na wunti, kasuwar wunti, Bauchi, Bauchi State Nigeria. Ke farin cikin gabatar muku da wannan MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak ya haifan na shekara dubu biyu da biyu wanda ya fara daga Fatiha zuwa farko farkon suratul Baqara a cikin darasi guda ashirin da biyar. Malam bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا فكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثافا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يؤدون إما العذاب وإما الساعة إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته karanta mana fatiha daga farkonta zuwa ƙarshe
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
nana aisha ta kawo hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yana cikin sahihul jami hadisi na dubu biyar da ɗari shida da goma sha uku manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hasadatkumul yahudu ala shay'in ما حسدتكم على السلام والتأمين يهوداوا basu taɓa yin hasada da ku ba musulmai irin hasadan da suke yi da ku akan abu biyu da sallama da kuma amin ma hasadatkum al-yahudu ala shay'in ما حصدتكم على السلام والتأمين النبي صلى الله عليه وسلم yace duk hassada da yahudawa suke yi ga musulmai ba su yin hassadan nan akan abin da ya fi abubuwa biyu wato abubuwa biyu na musulmai su suka fi damun ba Yahudi, ji manzon Allah. Sun fi hafsada ga musulmi akan abu biyu, abubuwa guda biyu ɗin nan su ne da sallama da kuma amin. Allahu akbar. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya gaya mana. ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به duk abin da zai kai ku kusa da aljanna na gaya muku wa ma taraktu min shay'in yuba'idukum 'anil nari illa illa wa qad hazzartukum anhu kuma babu wani abin da zai nisantar da ku daga wuta face sai da na gargade ku game da shi komai manzon Allah ya faɗa abu biyu wanda mai yiwuwa musulmi yake ganin ƙanana ne sallama da amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk karantarwar musulunci babu abin da bayahuda yake hassadansa fiye da su a suratun nisa'i Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana am ya hasuduna nasa bi alama atahumullahu min fadlihi أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما
الله تبارك وتعالى يا جاي من سو يهودا دائما ما سو حسدا نيجا مسلمين شيكان النبي محمد sallallahu alaihi wasallam bai kubuta daga hasadansu ba ai abin da ma ya hana su musulunta kenan don me Allah zai turo annabi cikin wata kabila wadda ba su ba a turo annabi balarabe am ya hasudunan nasa alama atahumullahu min fadlihi ko ko suna hasada ga mutane ne saboda wata falala ta Allah da ya ba mu mutanen fa abin mamaki ne faqad atina ala ibrahim alkitaba mun ba mu zuriyan annabi ibrahim littafi wato kamar ana nufin mun ba wa kakanninsu littafi yanda muka ba wa balarabe annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama littafi to dan me kuma za su yi hassada wal hukma wan nubuwata wa atainahum mulkan azima mun ba su mulki babba amma ka san mutum in yana hassada to kullum bai duba abin da yake tare da shi hangen na hannunka yake yi ko miliyan ɗaya ne da shi in dai mutum mai hasada ne kana da naira goma wallahi gani yake ina ma shine yake da goman nan Allah ya ba ma zuriyar annabi Ibrahim ya ba su littafi ya ba su annabci ya ba su mulkin da bai taba ba ma kowa ba amma saboda an ba wa larabawa annabi ɗaya tak annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam wannan abun sai ya dame su hasada suke ke manzon Allah ya ce sallaman nan da amin wallahi hasadan su suke yi ga musulmi in ka duba as-sahiha hadisi na 1894 Abdullahi dan Mas'ud ya kawo hadisin annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake cewa السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض كنغا سلما نن سونا چه daga cikin sunayen Allah Assalamu suna ne daga cikin sunayen Allah da Allah ya saukar da shi nan duniya fa afshuhu bainakum manzon Allah ya ce fa afshuhu bainakum ku yada wannan sunan na Allah a tsakaninku ku rika yada wannan suna na Allah فإن الرجل المسلم شي متم مسلمي إذا مر بقوم إن يزوه وسو متاني فسلم عليهم سيمس سلم فردوه عليه كان له عليه عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام idan suka mayar masa da sallama to duk da haka ya fi su da daraja guda domin ya tuna musu sunan Allah ɗaya daga cikin sunayen Allah ka zo wuce wasu mutane sai ka ce assalamu alaikum to idan suka amsa maka duk da haka dai ka fi su domin kai ka tunatar da su sunan Allah tabaraka wa ta'ala fa in lam yarduhu idan ba su mayar masa da sallaman ba radda alaihi man huwa khairun minhum wa atyab manzon Allah ya ce in sun ki mayar masa da sallama to akwai wani wanda ya fi su alheri wani wanda ya fi su kyau zai mayar masa da sallamarsa ala kulli halin ala kulli halin duk musulmi idan yayi sallama yana samun alheri in sun mayar maka dai ka fi su in sun ki mayar maka akwai wanda zai mayar maka wanda ya fi su alheri ya fi su kyau har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kafin mu fara magana mu tabbata sallama muka fara shi'arul muslim taken musulmi kenan a cikin as-sahiha hadisi na 816 abdullahi dan umar ya rawaito hadisin manzon Allah assalamu qabla su'ali ku yi sallama kafin ku fara tambaya faman bada'akum bis su'ali qabla al-kalami fala tujibuhu wanda ya fara tambaya kafin magana kada ku amsa masa fala tujibuhu manzon Allah ya ce kada ku amsa masa ku duba muhimmancin sallama suna ne daga cikin sunayen Allah da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar nan duniya manzon Allah ya ce mu yada wannan sunan na Allah a tsakaninmu mu rika yada wannan sunan har ma ya ce wanda ya fara tambaya kafin kafin sallama to kada a amsa masa domin ya manta suna mai albarka mai yadda Allah ya gaya mana a suratul nur فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ko gida za mu shiga mu fara gabatar da sallama fa iza da kaltun buyutan fa sallimu ala anfusikum abin mamaki akwai mutanen da suka jahilci sallama irin ta shiga gida ka zo ka yi sallama na ɗaya ba a amsa ba na biyu ba a amsa ba na uku ba a amsa ba sai kai kai kai dole sai an amsa maka to ka san halin da mai gida yake ciki gida in za mu shiga Allah tabaraka wa ta'ala da kansa cikin Qur'ani yace fa idza dakaltum buyutan fasallimu ala anfusikum wannan dan boko ne boko ya ratsa shi da yazo gidan sai yace excuse ya zabi tafarkin yahudu fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi ku yi sallama makawunanku wata gaisuwa ce sallaman nan wanda ta zo min indillahi daga wajen Allah Allah da kansa ya saukar da wannan sallama kuma sallamar mubarakatan tana ɗauke da albarka tayyibatan ga ta kuma mai kyau assalamu alaikum addu'a ce saboda albarkanta da kuma kyanta yasa ba yahudi ke hasada ga musulmi in ya ji yayi sallama kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati haka Allah yake bayyana muku ayoyi la'allakum ta'qiluna da fatan ko kwaye hankali har ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar mana hakki ne ma na musulmi kan musulmi in ka hadu da shi ka masa sallama ko fa idza laqitahu fa sallim alaihi in ka hadu da musulmi wajibi ne ka masa sallama musulmi ba shi da gaisuwa da ya wuce sallama akwai iyaye da yawa waɗanda ba su son ‘ya'yansu su fara musu sallama suna ganin wai rainin wayo ne wannan ribatar shedan kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana har in musulmi ya ƙaurace ma ɗan uwansa musulmi tsawon kwana uku ba su yi sallama da juna ba to suna tafiya wuta wanda kawai ya yi sallama daga cikinsu shine zai kubuta kuma wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa yana ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama kaga mutane ba su yin sallama da juna sai sun san su in ban san ka ba ba zan maka sallama ba alama ce ta tashin kiyama shi musulmi yaɗa sallama yake manzon Allah yake fa afshuhu bainakum ku yaɗa sallaman nan a tsakaninku amma ka ce sai ka san mutum zaka masa sallama to wannan alama ce ta tashin kiyama duba silsilatu sahiha hadisi na 648 Farik bin Shihab ya ce, Kunna inda Abdullahi Julusan wata rana muna tare da Abdullahi dan Mas'ud muna zazzaune wannan ya auku ne bayan zamanin manzon Allah fa ja'a rajulun sai wani mutum ya zo muna zaune majalisar Abdullahi dan Mas'ud sai ga wani mutum ya zo ya ce qad uqimati salah an ta da iqamar sallah fa a masallaci don haka ya kamata a tashi a tafi masallaci fa qama sai Abdullahi dan Mas'ud ya miƙe shine malamin da ke wannan majalisi sahabin manzon Allah wa kumna ma'ahu mu ma sai muka mike tare da shi falamma dakhalna almasjid lokacin da muka shiga masallaci ra'ayna nasa ruku'an sai muka ga mutane har sun yi ruku'u fi muqaddim almasjid wato a gaban masallacin mutanen da suke gaban masallacin har sun yi ruku'u wato har an shiga ruku'u na raka'ar farko to ka san idan ka taho masallaci ka samu an yi ruku'u kai ma kabbara za ka yi ka yi ruku'u fa kabbara sai abdullahi dan mas'ud yayi kabbara wa raka'a wa raka'a na yayi ruku'u mu ma sai muka yi thumma mashaina sai muka dan taka tsakanin mu da sahun babu nisa wa sana'ana misal allazi sana'a duk abin da yayi sai muka yi saboda su samu wannan raka'a ta farko din babu laifi in ka shigo masallaci ka samu liman yayi ruku in ka ce zaka iso sahu kafin kai kabbaran harama liman zai daga sai kai kabbara daga inda kake matukar babu nisa ka dan tako ka shiga sahu da ruku'i din duk da shike babu kyau dan abin da aka hiso shine kai kokari ka zo masallaci da wuri zuwan ka masallaci da wuri akwai lada zaman da za ka yi kana jiran sallah lada ne falan ma sallai na to ya ce muna da muka yi sallah mun shiga masallaci mun yi ruku'u famarra rajulun ya sara'u sai ga wani mutum ya zo wucewa yana sauri shi ma zai tafi masallaci faƙala sai ya ga abdullahi dan mas'udu a ciki ya yi ruku sai ya ce alaika salam ya aba abdurrahman da alaika salam da assalamu alaika kusan duk ɗaya ne ma wanda aka fi so shine mutum ya ce assalamu alaikum karantarwar manzon Allah kenan ya ga Abdullahi dan Mas'ud a cikin masallaci yana sallah shi wannan mutumin da ya zo wucewa ya san cewa Abdullahi dan Mas'ud sahabin Annabi Muhammad ne saboda yana daraja shi sai ya masa sallama gashi kuma Abdullahi dan Mas'ud yana cikin sallah faƙala abdullahi ɗan mas'udu sai ya ji da ya ji wannan sallama da wancan mutumin da yake wucewa ya masa sai ya ce sadakallahu wa rasuluhu Allah da manzonsa sun yi gaskiya yana fa cikin sallan ya faɗi wannan magana falan ma sallaina wa raja'ana to bayan mun gama sallah in ji Tariq bin Shihab mun koma majalisinmu inda muke ɗaukan karatu wajen Abdullahi dan Mas'ud dakhala ila ahlihi sai shi Abdullah bin Mas'ud dawowansa daga masallaci ya wuce gida da ya shiga gida jalasna mu kuma sai muka zauna muna jiran sa to sai muka kama hira fa qala ba'duna li ba'd wannan yana ce ma wannan ah amma sami'tum raddahu ala rajuli ah ba ku ji ba dazu muna masallaci wani kuma da yazo wucewa sai ya masa sallama alaika salama ya abu abdurrahman ana sallah kuma yayi sallama sannan kuma ba ku ji ba amsa wadda ya masa ya amsa masa kuma yana cikin sallah ka ya kamata in ya fito mu tambaye shi ya amsa masa sadaka Allah wa ballagat rusuluhu wata riwaya Allah ya yi gaskiya manzanninsa sun isar da sako ayyukum yas'aluhu to waye cikin ku zai iya tambayan Abdullahi dan Mas'ud in ya fito ki tambaye shi yaya aka yi ya faɗi wannan magana lokacin da aka masa sallama faƙala tsarik sai shi tsarik bin shahab ya ce ana as'aluhu ni zan tambaye shi suna nan sai ga abdullahi dan mas'ud ya fito cikin gida yana zuwa yana zama tsarik bin shahab bin shahab ya tambaye shi hina kharaja faƙala da ya tambaye shi me yasa lokacin da mutumin ne maka sallama kana sallah sai ka bashi amsa da cewa sadaqallahu wa rasuluhu faƙala sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna baina yadai sa'ati gabanin tashin kiyama taslimul khassa sallaman nan za ta koma ga keɓaɓɓun mutane yusallimu rajulu ala rajuli la yusallimu alaihi illa lil ma'rifa mutum zai yi sallama ga wani mutum bai masa sallama sai don ya san shi wanda bai san wani ba bai masa sallama ku duba zamanin da muke ciki yanzu ku duba zamanin da muke ciki yanzu za ka haɗu da musulmi ya ɗauke kansa kamar bai san kai ɗinnan musulmi ba ne bai maka sallama kuma duk haɗuwa ya kamata a ce muna sallama abdullahi ɗan mas'ud ya ce ya ji wannan daga bakin manzon allah sallallahu alaihi wasallam kafin tashin kiyama sallaman nan za ta koma ga keɓaɓɓun mutane sai an san ka sai an san aƙidarka sannan a maka sallama da yawa mutanenmu wallahi wannan shedan ya ribace su akan sallama kuma da za ka duba littafin imam bukhari juz'i na farko shafi na tara kitabul iman abdullahi dan amrin ya ce inna rajulan sa'alan nabi wata rana wani mutum ya tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ayyul islami khairun ya rasulallah daga karantarwar musulunci wani gefe ne ya fi alheri duk karantarwar musulunci wani sashi ne ya fi ɗauke da alheri ƙara ce manzon Allah ya ce masa tutu'imu ta'ama ka ciyar da abinci ga talakawa wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif ka karanta sallaman nan ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba wanda ka sani da wanda baka sani ba ka masa sallama kuma matukar aka maka sallama to ka amsa ciyar da abinci da yin sallama ga mutane wannan sashin ya fi tara alheri cikin sassan karantarwa na musulunci bayan kuma ga cewa akwai falala mai yawa da muke samu idan mun yada sallama tsakanin juna misali abu darda Allah shi kara masa yarda ka duba sahihul jami'i hadisi na 1199 takhriju targhib mujallal na uku shafi na 267 yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace afshu salama kai ta'lu ku yada sallama in kun yada sallama tsakanin juna za ku samu daukaka afshu salama kai ta'lu ku yaɗa sallama domin ku samu ɗaukaka kenan wanda bai yaɗa sallaman nan kaskanta yake yi albarra sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya rawaito hadisi ingantacce ka duba al-irwa'ul galil hadisi na 769 silsilatu sahiha hadisi na 1493 sahihul jami hadisi na 1098 manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Afshu salama taslimu, ku yaɗa sallama sai ku kubuta daga fitintunun duniya. Ku yaɗa sallama za ku kubuta, in ji manzon Allah. Za ku kubuta daga fitina ta duniya kuma za ku kubuta, za ku kubuta daga azaba ta lahira. Duk mai yaɗa sallama, in ji manzon Allah. Abu Musa al-Ash'ari. da Abdullahi bin Zubair sahabban annabi sallallahu alaihi sallam su ma suka rawaito hadisin da ke cikin littafin Imam Tirmidhi mujallal na 4 shafi na 664 sahihul jami hadisi na 1907 annabi sallallahu alaihi sallam yace afshu salama bainakum tahabbu ku yaɗa sallama tsakaninku sai ku so juna in kuna son a samu ƙauna soyayya a tsakanin musulmi da musulmi to ku ƙarfafa yaɗuwan wannan sallama ɗin don Allah ku dubi albarkan da ke cikin kalma ta assalamu alaikum Allah ya ce tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba ka yaɗa sallama ka samu ɗaukaka ka yaɗa sallama ka kubuta daga fitina da bala'i ka yaɗa sallama ka samu farin jini sallamar kawai in kayi Allah maɗaukaki zai baka abubuwan nan don haka kafirai ba su ƙaunar muna yaɗa sallama tsakanin juna na na Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hasadatkum yahudu ala shay'in ma hasadatkum ala salami wa ta'min yahudawa ba su yin hasada da ku akan wani abu fiye da hasadan da suke yi da ku akan sallaman nan da kuma amin da ake yi a karatun Fatiha wadda kasirun min ahlil kitabi law yarjunakum min ba'di imani wadda kasirun min ahlil kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffara حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصطغوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير الله تبارك وتعالى سورة البقرة يتي ود كثير من أهل الكتاب ديوة daga cikin Yahudu da Nasara burinsu, sonsu, ƙaunarsu ita ce, lauyar dunakun min ba'di imanikum da ma za su yi sanadin ku yi ridda bayan kun yi imani burin su kenan wadda kafirun min ahlil kitabi da yawa cikin ahlil kitabi abinda suke so lauyar dunakun min ba'di imanikum ina ma su sa ku yi ridda ku musulmai ku bar addinin musulunci bayan kun yi imani ku faran a gari kuma kun zama arna abin da suke so kenan hasadan min indi anfusihim kun san dalili Allah ya ce saboda hasada da ke cikin rayukansu suna hasadan irin rayuwa ta musulmi suna hasada duk wata karantarwa da musulmi ya rike na addinin musulunci saboda haka burin su shine a taru a lalace min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan kuwa gaskiya ta riga ta bayyana musu amma suna ta buri su ga kun yi ridda wani abin mamaki matan da za su zo wannan gasa na kyau da kuke ji yanzu wai ɗaya daga cikin manufofinsu shine za su gana da wata da aka yanke mata hukunci na kisa kuma sun faɗa cikin rediyo sun yi ta faɗa burinsu su ga cewa duk musulmi ya bar bin karantarwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma duk mun sani amma abin mamaki ranar buɗe taron wai ranar da za a kasan akwai taro da aka kira musamman saboda maraba da zuwan su wai maraba da zuwan waɗannan fitsararru an samu musulmi da yawa da suka je wannan guri akwai ministoci ma musulmai kuma karka yi mamaki a samu wani limami shaidani da zai tafi ma ya fara buɗewa da addu'a kuma ba mamaki ma ya ce to mu karanta fatiha o tufka da warwara a karanta fatiha kuma a taro na kafirci karshen fatiha kuma gairin magdubi alai Allah ya ce fa'afu wasfahu ku yafi ku rangwanta wannan farkon musulunci kenan lokacin da musulmai ba su da ƙarfi Allah ce ya ce ku yafe ku rangwanta ku yafe ku rangwanta hatta ya ce Allahu bi amrihi har dai lokacin da za ku yi ƙarfi inna Allah ala kulli shay'in qadir to hatta amin din nan billahi alazim hasada suke yi idan mun yi kuna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa mana magana wanda babu gaskiya a ciki duk abin da manzon Allah ya faɗa wallahi gaskiya ne sallaman nan ba su ƙaunarta tsakaninmu ko taro aka zo ba su son in ka tashi jawabi ka fara da assalamu alaikum sai dai in ka tashi sai ka dubi manyan gurin the honorable governor of the chairman ko? ba ko ina daidai ba ba ruwanka da bismillah bare sallama da ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ce wa wannan terrorist sahihul jami hadisi na ɗari bakwai da bakwai sahih sunan abi dawud hadisi na ɗari takwas da sittin da biyar hadisin abu huraira yana cikin sahihul bukhari da kuma sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qala al imamu ghairul maghdubi alaihim wala dallin idan liman ya karanta fatiha ya ce ghairul maghdubi alaihim wala dallin faqulu amin sai ku ce amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal mala'ika domin kuwa duk wanda maganarsa ta dace da ta mala'ika gufira lahu ma taqaddama min zambihi Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na laifinsa. Karanta mana fatiha mu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
فإنه من وافق قوله قول الملائكة ما ظن الله يشي وند مغنى ستداتي دتا ملائكة gufira lahu ma taqaddama min zambihi Allah zai gafarta masa laifin da ya gabata na abin da ya gabata wato ibn hajar al-asqalani cikin fathul bari yace ba wai sai sallah kawai ba مشروعة التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها an shar'anta mutum ya ce amin idan ya ji an karanta fatiha a sallah yake koma waje da sallah domin hadisai da suka kawo maganar amin din nan suna da yawa wannan ɗaya kenan akwai wani wanda ke cikin sahih sunan abi dawo da hadisi na 794 hadisin abu hurairah har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qala ahadukum fi salati amin idan ɗayanku cikin sallah ya ce amin wa qalatil mala'ikatu fis sama'i amin mala'iku a sama can su ma suna cewa amin fawafaqat ihdahum al-ukhra sai ɗaya ta dace da ɗaya amin ta ƙasa ta dace da amin ta sama manzon Allah ya ce gufira lahu ma taqaddama min zambihi Allah zai gafarta masa laifin da ya gabata na uku yana cikin as-sahiha hadisi na 2263 yana kuma cikin sahihul bukhari hadisin abu hurairah har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza ammana al-qari'u idan mai karatu yace amin fa innal mala'ikata tu'min mala'iku ma suna cewa amin faman wafaka ta'minuhu ta'minal mala'ika wanda amin ɗinsa ya dace da amin ɗin mala'iku gufira lahu ma taqaddama min zambihi Allah zai gafarta masa laifukansa da suka gabata hadisi na biyar na hudu yana cikin littafin bukhari da muslim muttafaqun alaihi hadisin abu hurairah har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza ammana al-imamu fa aminu idan liman ya ce amin to kuma ku ce amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ika gufira lahu ma taqaddama min zambihi wanda amin ɗinsa ya dace da amin na mala'iku Allah zai gafarta masa laifukansa da suka gabata Allahu akbar falalar Allah ga musulmi tana da yawa hanyoyin gafara suna da yawa duk da shike malamai na cewa as-sagairu kanana ake nufi zunubai kanana banda al-kaba'ir manyan zunubai domin sharadi na yafe wa musulmi manyan zunubai dole sai ya bar su to ai ba karamin zunubi ma in an dubi girman Allah ka dubi girman wanda zaka saba mishi kar ka dubi girman zunubin inji malamai hanyoyin gafara suna da yawa ku duba sahih abi dawud hadisi na 794 hadisin abu hurairah har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qala al imamu sami allahu liman hamidahu idan liman yace sami allahu liman hamidahu faqulu sai ku ce allahumma rabbana lakal hamd ko rabbana lakal hamd ko kuma ربنا ولك الحمد كو اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه mala'iku su ma suna cewa Allahumma rabbana lakal hamd wanda kalmarsa ta dace da ta mala'iku manzon Allah ya ce za a gafarta masa zunubai da suka gabata liman ya ce wala bolin ka ce amin zunubai na gaba duk an gafarta liman ya ce sami Allahu liman hamida ka ce rabbana lakal hamd zunubai na gaba duk an gafarta hanyoyi na gafaran Allah suna da yawa ga musulmai ku duba falalan zuwa masallaci ayi sallah na wannan ya shafi mutumin da ke zuwa jam'i ko to wasu na cewa amin din nan wai suna ne na Allah to wannan ƙarya ne duk cikin sunayen Allah babu wani amin kama duba fathul bari bayanin da ibnu hajar al-asqalani yayi akai ma'anahu indal jumhur ma'anarsa a gurin jumhurin malamai amin Allahumma stajib ya Allah ka amshi addu'ar mu domin ƙarshen fatiha addu'a ce ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن كتي آمين اللهم استجب كما رتشي يا الله كأمشي الدعاء kun ga ashe mala'ikun nan su ma fa taya mu ibada suke addu'ar da muke yi mala'iku suna ta taya mu kamar yadda Allah ya gaya mana suratu gafir allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu الذين يحملون الأرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسيت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلى من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم كما الدعاء بابا وقهم وقهم السيئات السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم wasu yahudawa ba sa kaunan wannan addu'a da mala'iku suke mana ba sa so ma hasadatkum yahudu ala shay'in ma hasadatkum ala salami wa ta'min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yahudawa ba su hassada da mu musulmai akan wani abu fiye da hassadan da suke akan sallama da kuma amin mala'iku suna taya mu addu'a wajen Allah, har ma annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Idan aka ce wala ballin sai ka ce amin, mala'ikan sama ya ce amin, amin biyu suka zo daidai sai Allah ya gafarta ma zunubi. Allazina ya hamiluna al'arshe wa man haulahu, mala'ikun da suke ɗaukan al'arshi, da mala'ikun da suke kewaye da al'arshi. yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi bisa godiya ga ubangijinsu wa yu'minuna bihi suna imani da Allah wa yastaghfiruna lilladina amanu kuma suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani mala'iku fa an fara muku da manya waɗanda suke ɗauka al'arshi hatta mala'iku da ke ɗauka al'arshi suna addu'a Allah ka gafarta wa waɗanda suka yi imani suna cewa rabbana wasu ita kulla shay'in rahmatan wa ilma ya Ubangijinmu iliminka ya yalwaci dukkan komai, rahamarka ta yalwaci dukkan komai, faghfir lillazina tabu to ka gafarta mu waɗanda suka tuba, wattaba'u sabilaka suka bi hanyarka, waqihim azabar jahim ka tsare su daga azabar wuta. Rabbana ya Ubangijinmu وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم كشجر su gidan aljanna. aljannan nan da kai wa masu imani alkawari za ka sa su ka haɗa su da iyayensu da matansu da ‘ya'yansu gidan aljanna kada ka raba su ya ubangiji mala'ika ke maka addu'a a can saman bakwai yana roƙar maka Allah in ka shiga aljanna a haɗa ka da babanka da matanka da ‘ya'yanka kai daɗi ya ƙare nan ga ka ga iyaye yadda gidanka yake duniya kuma ga gidanka yana na a cikin aljanna a san babban aiki ne uba ya shiryu ‘ya'ya su shiryu mata su shiryu iyaye su shiryu a shiga aljanna guda wannan aiki ne ja sai an gama da addu'a don haka mala'iku da ke ɗauka al'arshi suke taya mu addu'a innaka antal azizul hakimu ya Allah ba abin da yake gagaranka kai mabuwayi ne kai mai hikima ne duk zaka iya waqihimus sayyi'ati Allah ka tsare masu imani daga sharrin ƙananan laifi sayyi'ati zunubin da ka rena bahaushe ce tsinken da ka rena shi yake tsole ma ido kana ganin baka manyan zunubi kanana ne kake yi to idan aka tara kananan nan sai su kona mutum wa man taqi sayyi'ati yawma izin wanda ka tsare shi daga wato munanan ayyuka a wannan rana faqad rahimtahu haqiqa kai masa babbar rahama wa dhalika huwa al-fawzul azim wannan kuwa shine rabo mafi girma don haka in ka duba littafin bukhari musamman yayi babi babu jaharil imami bitamin wannan babi bayani ne muke yi akan cewa liman zai bayyana amin ɗinsa in ya gama fatiha idan ka gama fatiha ka bayyana amin matukar karatun da kake yi na bayyana ne sallar maghrib isha'i sallar asubahi sallar juma'a sallah ta idi tunda za ka bayyana karatu to ka bayyana amin ɗinka kana maliman sai ya kawo labarin abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ammana ibn zubair wa man wara'ahu lokacin yana limanci garin madina idan ya yi amin waɗanda suke sallah a bayansa suka yi amin hatta inna lil masjidi lalajjatan ya ce masallacin sai ta yi wani ƙara domin amin ɗin nan yahudu ba su ƙaunansa sannan kuma amin ɗin nan in ka yi ka dace da amin ɗin mala'ika Allah zai gafarta maka. To wallahi a zamanin Abdullahi ɗan Zubairu a Madina lokacin yana halifa. Idan ya yi amin shi da waɗanda suke bayansa masallacin kaman zai ɓarki. Je Imamul Bukhari ya kawo wannan bayani mu'allak babu isnadi. Karanta fatiha mu ji yadda za su yi amin a garin nan.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
abin da ya sa muka ce ai amin domin akwai wani gunaguni yake yi dama ya zo sallan da mutuwan jiki da kasala idan ya ce wala bali yana gengedi sai na mm. amma na ibnu zubair wa man wara'ahu hatta inna lil masjidi lalajjatan ya ce idan abdullahi ɗan zubair ya yi amin da waɗanda suke bayansa masallacin ƙara yake matakin farko na faɗa da yahudu daga masallaci za mu fara duk abin da muka ji an ce yahudu bayi so to wallahi mu rike shi sallama amin daga nan ma muka bar tafarki irin na addinin musulunci abin da arna ba su so shi muke so abin da suke so mu kuma ya zama mu ba mu so wannan shine abin da ake so musulmi ya ɗauka duk abin da kafiri bai so to kai ka neme shi matukar wannan abin halal ne a karantarwar manzon Allah bare kuma an gaya maka ma cikin musuluncin ba abin da ya tsana irin abu biyu a musuluncin ba abin da ya tsana irin amin da sallama a karkashin wannan babin ya ce kana abu huraira yunadil imam abu huraira kiran liman yake yi idan aka shigo masallaci an tada ikama liman ya fara fatiha abu hurairah sai ce masa la tafutuni bi amin karka yadda ka wuce min amin ka dan jira tukuna in shigo ni ma ayi da ni in ka duba fathul bari ya kawo asalin magana tana cikin littafin imam al-baihaqi abu hurairah ya taba zama ladan na marwan bin al-hakam ya taɓa zama ladanin marwan bin al-hakam fashtarata lahu Allah yasbiqahu bid-dallin sai masa sharadi yace to zan maka ladanci amma karka yadda wala dallin din nan ya wuce ni ina ladan hatta ya alama annahu dakhala fi safi ya tabbata ya shigo sahu saboda ayi amin da shi wa ka'annahu kana yashtagilu bil iqamati shine ibn hajar yace to shi abu huraira yana shagala da daidaita sahu wata ajilu sufu ta da ikama bayan ya gama ta da ikama yana zuwa daidaita sahu kafin ya gama daidaita sahu wa kana marwan yubadiru ila dukhul fi salati qabla faragi abu huraira kafin abu huraira ya gama daidaita sahu sai ya kama fatiha kawai sai ya kabbaran harama ya kama fatiha shi limamin marwan bin al-hakam wa kana abu huraira yanhahu an zalika abu huraira ya ce masa ka daina fara sallah sai ka tabbata sahu ya daidaita gashi na tafi ina daidaita sahu kai kuma kai kabbaran harama ka fara karatun fatiha to kar ka riga ni dai walal bali duk saurinka Allahu akbar ku duba yanda sahabban manzon Allah suke kokari wajen rikon umarninsa so wasu malamai na cewa mala'ikun da suke yin amin din nan suna sallah ne tare da mu wasu kuma suna cewa mala'ikun suna sama ne ai kaji abin da manzon Allah ya faɗa kai kana ƙasa mala'ikan na sama shi yana amin kana amin wasu ka ce a'a ai akwai mala'iku tare da kai domin hadisin da ya taho cikin sahihu targhib salmanul farisi ya kawo shi idza kana ar-rajulu bi ardin qiyyin idan mutum yana tafiya a cikin rairayi ƙasa mai rairayi kamar hamada fahanati salatu sai lokacin sallah yayi falyatawabba manzon Allah yace to mutum yayi alwala kana tafiya cikin daji dajin nan rairayi babu ice ba tsiro babu ruwa ba komi in kana da ruwa tare da kai to kai alwala ko kai kadai ne inji manzon Allah in je lokacin sallah yayi to ka tsaya kai alwala cikin wannan rairayi din fa in lam yajid ma'an idan mutum bai samu ruwa ba falyatayammam to yayi taimama idan yayi taimama ko yayi alwala fa in aqama idan ya tada iqama kafin ya fara sallan salla ma'ahu malakani to malakahu mala'ikun sannan guda biyu su za su yi su za su zama masa mamu kowane mutum yana da mala'iku guda biyu da suke rubuta ayyukansa wannan na rubuta alheri wancan na rubuta sharri manzon Allah ya ce fa in aqama salla ma'ahu malakahu idan ka tada iqama kafin ka fara sallan kai kadai a daji to mala'ikun kan nan guda biyu su za su yi sallah tare da kai kaga ko in ka ce wala dallin amin su ma amin din za su ce sai annabi ya ce wa in azzana wa aqama amma da zai kira sallah shi kadai a dajin shi kadai a cikin kungurmin daji sai ya kira sallah ya tada iqama ya tsaya ya kabbaran harama manzon Allah ya ce salla khalfahu min junudillahi ma la yura tarfahu mala'iku da za su yi sallah a bayan shi ba a ganin ƙarshen su. Don haka malamai suke ɗaukan idan mutum yana tafiya daji lokacin sallah ya shi kadai ya kira sallah, ku duba daraja ta kiran sallah. Idan ya kira sallah ya tada ikama manzon Allah ya ce, mala'iku za su yi sallah a bayansa kuma babu wanda yake iya ganin ƙarshen su sai Allah. la yura ƙarfahu ta gefen dama ba a ganin ƙarshen su ta gefen hagu ma ba a ganin ƙarshen su domin ba mala'ika ɗaya da zai yadda ya je sahu na biyu duk sahu na farko za su shiga in ka duba dama ba ka ganin ƙarshen sa in ka duba hagun ma ba ka ganin ƙarshen sa da sahun farko da na biyu wanne ya fi lada to ya za a yi su je sahu na biyu sahu ɗaya za a yi tsawon sa ko shi liman din da za a bayyana mala'ikun ya gansu bai iya gane ƙarshen su ta dama ko kuma ƙarshen su ta hagu dalilinsa kawai saboda ya kira sallah ya tada ikama ya yi sallah shi kadai malamai suke cewa ba wajibi ba ne sunna ne yana da kyau ba a tilasta maka ba amma in ka tada ikama kadai kai sallah to mala'ikun nan biyu dai za su bi ka dama su dole ne ai su ku tafi tare ko ba rabuwa ba rabuwa Allah ya ba su aiki aikinsu shine su rubuta alherin da kake yi su rubuta sharrin da kake don haka ba za su barka ba tun da yanzu lokacin sallah yayi kayi alwala ko taimama za ka yi ka ta da ikama to sai su bi ka ma in ka kira sallah to mala'ikun da za su bi ka ba wanda ya san yawan su sai Allah saboda haka waɗannan mala'iku ne in ka ce amin su ma suna cewa amin to bacin haka malamai suka ce mana ai ba ma wannan ba ba ma mala'iku kaɗai da suke yin amin lokacin da kake sallah ba, su mala'iku amin ɗin da suke yi ba ma sai a cikin sallanka ba ne, ka duba littafin Muslim, hadisi na 2732, hadisin Abu Dardai, Allah shi ƙara masa yarda, hadisi ingantacce. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, da'awatul muslim li akhihi bi zaharil gaibi mustajabatun. in musulmi ya yi addu'a ma ɗan uwansa a doron gaibi, Allah zai amshi addu'a. menene doron gaibi in yi maka addu'a baka san ina maka addu'a ba wannan ita ce addu'a akan doron gaibi ka yi wa musulmi addu'a shi bai ma san kana masa addu'a ba manzo Allah ya ce to idan musulmi ya yi wa ɗan uwansa musulmi addu'a akan doron gaibi wannan addu'a ana karɓa sai annabi ya ce inda ra'asihi malakun muwakkalun a daidai kansa akwai wani mala'ika da Allah ya wakilta shi aikinsa shine kullama da ali akhihi bi khairin duk sa'ilin da ka ɗaga hannayenka kai addu'a ma ɗan uwanka Allah ya ba wa ɗan uwanka alheri qalal malakul muwakkalu bihi shi wannan mala'ikan da yake saman ka sai ya ce amin wa laka misluhu kai ma Allah ya baka irin abin da ka roƙar ma ɗan uwanka kun ga ashe mala'ikun ga sunan iri-iri wasu na sama can saman al'arshi suna ɗauke da al'arshi saman bakwai suna mana addu'a sannan mala'iku da ke sama idan muna sallah su ma suna mana addu'a a nan ƙasa in za mu yi sallah akwai mala'iku da ke bin mu su ma suna mana sallah kuma akwai mala'iku waɗanda Allah ya wakilta tare da mu duk sa'ilin da za mu yi addu'a shara'i in yi mun yi wa ɗan uwanmu to za su ce amin kai ma Allah ya baka irin abin da ka roƙar masa shi yasa imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama a cikin sharhu sahih muslim ya ce ku duba darajar musulmi ya yi ma ɗan uwansa musulmi addu'a sharhu sahih muslim mujallar na goma sha bakwai shafi na arba'in da tara ya ce wa fi haza fadlu du'a ila akhihi muslim wannan yana nuna mana wallahi akwai daraja musulmi yayi ma dan uwansa musulmi bi zaharil gaibi shi wancan dan uwan nasa ma bai san yana marba kai ka dinga ma yan uwanka musulmi kuma ba su san kana yi ba ka dinga musu addu'a walau da li jama'atin min muslimina da a ce mutum zai yi addu'a ma wasu jama'a na musulmai hasalat hadhihi al-fadila wannan falala za ta samu ka yi ma wasu ’yan uwanka musulmai addu'a, to kai ma fa mala'ika na nan yana cewa amin Allah ya baka irin abin da kake roƙa ma ’yan uwanka ɗin nan, walau da Ali jumlatin musulmina, da mutum zai yi addu'a ma wasu musulmai, baki ɗaya musulmai, ka yi musu addu'a, ka ce Allah ka gafartawa musulman duniya, fa zahiru husuluha aiban. Imamun Nawawi ya ce to zahiri kai Allah zai gafarta maka ko da bai gafarta wa musulman duniya ba. Wa kana ba'du salaf akwai wani daga cikin magabata malaman farko idza arada an yad'u li nafsihi idan yana so ya makansa addu'a misali idan yana son Allah ya bashi kuɗi ba zai daga hannu ya ce Allah ka ban kuɗi ba sai ya dubi wani musulmi ko cikin makwabtansa misali Allah rama ya ce Allah ka bawa Allah rama naira miliyan لنبذ يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة me yasa li'annaha tustajabu domin lokacin da kai ma dan uwanka addu'a din lokacin Allah ke karban addu'an ka wa yahsulu lahu misluha kai ma sai Allah ya baka irin abin da ka roƙar ma alaramma a baka miliyan guda ka gani inda za ka yi ma kanka addu'a ne baka da garanti Allah ya karba Allah ba ni miliyan guda baka da tabbacin Allah ya karba amma hadisin muslim ya tabbatar mana da za ka roƙar ma wani miliyan guda to akwai mala'ika da aka turo shi dama shara'i sai ka roƙar ma wani ne zai anti zai ce maka amin in ka roƙar ma kanka ba ruwan shi da kai yana nan kuma tare da kai da'iman shi mala'ika ne mai yin amin in ka yi addu'a ma wane ma ‘yan uwanka musulmi lokacin da ka roƙar ma ɗan uwanka Allah ya bashi dukiya sai ce amin wala ka misluhu kai ma Allah ya baka irinsa to addu'ar mala'ika kuwa mustajabatun ko Allah shi na karba don haka sai Allah ya baka miliyan guda ko da bai ba ma wancan mutumin miliyan guda ba wannan yana nuna maka muhimmanci na yin addu'a ma musulmi ga musulmi kuma wannan yana gwada maka musulmai yan uwan juna ne والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cikin Qur'ani yace wallazina ja'u min ba'dihim ya siffanta mana mutanen kwarai waɗanda suka zo bayan zamani na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutanen kirki musulman kwarai su ne waɗanda suke addu'a suna cewa rabbana ya ubangijinmu igfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta wa magabatanmu waɗanda suka riga mu imani Allah ka yafe musu wala taj'al fi qulubina gillan Allah kada ka sanya kiyayya cikin zukatanmu lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani ko rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji mu lalle kai ne mai tausayi kai ne mai yawan jin kai kun ga ana so kenan musulmi ya rika yin addu'a ma magabatansa ya dinga addu'a ma ‘yan uwansa kuma ya dinga addu'a Allah ya cire kiyayya daga zuciyarsa ga musulmi wannan yana gwada muku musulmi ɗan uwan musulmi ne duk inda musulmi yake ɗan uwa ne ga ɗan uwansa ga musulmi gashi ma in kana son Allah ya karɓar ma addu'a sai kai ma ɗan uwanka musulmi kuma Allah ya gaya mana musulman kwarai su ne waɗanda suke neman gafarawa magabatansu barin kawo muku hadisai wanda kun sha ji na ɗaya muttafaqun alaihi manzon Allah ya ce masalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim masalul jasadi misalin muminai ba musulmai ba don musulmi daban mumini daban mumini shine mai karfin imani Allah ya ce misalin masu imani ta wajen ƙaunar juna da tausayin juna masalul jasadi kamar jiki ne idza ishtaka minhu ubwun in gaba daya ta kamu da ciwo gaba daya tana koka rashin lafiya ta da'a lahu sa'irul jasad bi sahri wal humma manzon Allah yace sauran jikin gaba daya sai ya amsa da rashin bacci ya amsa da zazzabi dan karkare ban san yadda kuke kiransa wani ciwo da yake kama yatsa in ya kama ka a yatsa guda sai ka kasa zaune ka kasa tsaye ba bacci manzon Allah yace haka musulmai suke musulmi na gabas da musulmi na yamma musulmi na kudu da na arewa a haɗe suke misalin su kamar gangan jiki ne abin da ya taɓa musulmin gabas ya taɓa na yamma abin da ya taɓa na kudu ya taɓa na arewa in ji wane in ji manzon Allah hadisi na biyu yana cikin littafin muslim hadisi na dubu biyu an nu'man bin bashir ya kawo hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce almuslimu na karajulin wahidin musulmai kamar mutum ɗaya ne in ishtaka ainihu idan idonsa ya kamu da ciwo ishtaka kulluhu baki ɗaya jikinsa ya kamu da ciwo wa in ishtaka ra'asuhu idan kansa yana ciwo ishtaka kulluhu duk jikinsa sai ya kama ciwo littafin muslim hadisi na uku muttafaqun alaihi hadisin abu musa al-ash'ari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almu'minu lil mu'mini kal bunyani yashiddu ba'dahu ba'da mumini ga mumini kamar gini ne katangar gabas tana taimakon na kudu na kudu na taimakon na arewa na arewa na taimakon na yamma sai katanga hudu sun hadu sannan gini ya tsaya sannan ga hadisi wani kuma na abu musa al-ash'ari da manzon Allah yake cewa lan tu'minu hatta tarhamu ba za ku taɓa imani ba sai kun tausaya ma juna hatta tarahamu wata riwaya sai kun tausaya ma juna sannan za ku zama masu imani hadisin ubada bin samit yana cikin sahihul jami'i hadisi na dubu biyar da ɗari tara da shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati wanda ya nemi gafara ga mu'minai maza da mata كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة الله زي كرغ يوم مؤمني ماذا دا ماتا يباش لادا da za ka ce Allah ka gafarta wa mutanen adamawa musulmai fa amma Allah zai kirga yawan masu imanin nan maza da mata in sun kai miliyan ladan ka miliyan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bare ma hadisin ya taho alal itlaq man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati shi yasa Allah ya ce wal ladina ja'u من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم akwai wani taimako da ake nema domin gudanar da addini bari mu gwada waɗannan hadisai a wajen sashin taimakon nan mu ga nawa za a tara mata ma da suke waje muna bukatan su taimaka an ce za a yi wani gagarumin aiki ne na addini da shi ina jin akwai ginin masallaci na wani gari an ce dai kar a bayyana ma wannan garin tunda dai wurin ibada ne na Allah kun gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almu'min lil mu'min kal bunyan mumini ga mumini kamar gini ne ya shuddu babuhu baba sashin sana dan faran sashi wato duk abin da ya shafi musulmin gabas ya shafi na yamma to don Allah ku lura da sharrin bayahude da na kirista ko in ce nasara sharrin yahudu ahlul kitabi sai suka yi kokari suka kacancana musulmin duniya da farko aka ce kasashen ma yanzu daban-daban ne musulmin Nijar daban musulmin Najeriya daban musulmin Kamarun daban musulmin Chadi daban to a kowace ƙasa kuma aka sake kacancana mu akwai jihohi abin da ya shahi musulmin adamawa bai shahi musulmin bauchi ba abin da ya shahi musulmin bauchi bai shahi musulmin plateau ba abin da ya shahi musulmin plateau bai shahi na sokoto ba sannan a kowace jiha aka daɗa kacancana mu aka maishe mu ƙananan hukumomi don haka in ana rigima a wata ƙaramar hukuma sai a ce muku ai wannan rigima ta wancan mutanen ne ba ta shafe ku ba anya wannan bai saba maganar annabi muhammad ba da yawan mu muna jin rigingimu ana yi a Chechnya, Palestino, Philippines, Indonesia, Iraki, Afghanistan, Somalia. Fitina na aukar mu musulmin duniya da'iman muna ji gidan rediyo mu ce wannan ya shafi mutan gabas ne. Ku kada fa manta abin da ya ci doma bai barin awai. mutuƙar ka ji ana kashe musulmi wata ƙasa bai dame ka ba to ka mai da hankali gaba dai gaba dai Allah shi kyauta don haka addu'a take da muhimmanci jama'ar musulmi musamman addu'an nan ga 'yan uwa duk sa'ilin da muka je wani dan uwanmu yana cikin masifa to mu yi masa addu'a akwai wasu sun taso daga bukur za su zo wannan tafsirin suka yi hatsari a hanya mutum biyu sun mutu mutum da ya karye yana asibiti Allah shi gafarta musu wanda yake asibitin kuma Allah ya bashi lafiya akwai wata mata Zainab malama ce mai karantarwa a nan garin a Yola ta samu larura mu yi mata addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya bata lafiya to akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana hadisi da ke cikin sahihul jami'i hadisin yana da kyau mu san shi domin ina so in yi bayanin wata matsala guda kafin mu dakata wannan karatu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisi na 1753 sahihul jami'i inna rabbakum hayyun karimun lalle ubangijinku mai kunya ne kuma mai kirki ne shi ku ya ku musulmai Allahn nan mai kunya ne kuma mai karimci ne, yastahi min abdihi yana jin kunyar bawansa, izara fa'a yadahu ko izara fa'a yadaihi an ya rudda sifra. Allah yana jin kunyar bawansa idan ya daga hannayensa biyu, ya roƙe shi bawansa ya mayar da hannayen nan yamci ba a biya mar bukata ba Allah yana jin kunya. inna rabbakum hayyiyun karim lallai ubangijinku mai kunya ne mai karimci yana jin kunya ka daga hannaye ka ce Allah ba ni sai ka saukar da hannayen yamci Allah na jin kunya to akwai wata siffa da nake so in gina wannan magana akai siffa ta daga hannu wajen addu'a siffa ta daga hannu wajen addu'a akwai bidi'o'i da mutane suke ta wajen ɗaga hannaye a addu'a kun sani babu abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da mu ba ya ce mu yi addu'a to ya kuma koya mana siffar addu'a ɗin in ka duba sahihul jami'i hadisi na 6694 abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yarda yace ɗaga hannaye a addu'a yana kan mataki uku sahabin annabi muhammad mas'ala ta farko abinda ake cewa al-mas'ala in za ka roƙi Allah an tarfa'a ya dai ka hazwa manki bai ka sai ka ɗaga hannayenka daidai kafaɗunka au nahwahuma ko dai kwatankwacin haka akwai wanda in ya tashi addu'a hannayensa na zama kan cinya wai ya ɗaga anya ku ace ya ɗaga ya dai buɗe hannayen ya aje kan cinya ya saba maganar abdullahi dan mas'ud an tarfa ya daika ka ɗaga hannayenka hazuwa manki bai ka daidai kafaɗunka au nahwahuma ko ko makamancin haka daidai kafaɗu ba wanda bai san kafaɗa ba ka tabbata hannayenka sun je daidai kafaɗunka sahabin annabi muhammad ke gaya mana ya ce na biyu wal istighfar in za ka roƙi allah za ka yi istighfari za ka nemi allah ya gafarta maka ba a ɗaga hannu neman gafara an tushira bi asbu'in wahida ana nuna mika yatsa guda da yadda kake yi a sallah ka aje hannunka a cinya ka daga yatsar ka guda kana Allahumma gfirli Allahumma gfirli istighfar ba a daga hannaye yace na biyu kenan na uku wal ibtihalu an tamudda yadayka jami'an shi kuma al ibtihal wato shine mutum ya shiga wani hali na fargaba hali na tashin hankali to ana son ka miƙa hannayenka baki ɗaya sama to akan wannan hadisin da kuma wasu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani malami da ake kiransa abu zaidin yana cikin manyan malaman sa'ud yana da rai allah ya ƙara masa ɗaukaka allah shi ƙara masa ilimi bakar abu zaidin ya yi littafai da yawa littafinsa sunan tashihu du'a ka duba shafi na ɗari da goma sha shida ya ce akwai matakai uku wajen yin addu'a almakamul awwal addu'a ita addu'a yadda ake yin ta wa huwa raf'ul yadaini ila al-mankibaini shine mutum ya daga hannayensa ya tabbata sun zo daidai kafadunsa aw nahwahuma yanda Abdullah bin Abbas ya faɗa cikin hadisin da muka karanta bamman lahuma ya haɗa su kada ya raba tsakaninsu bamman lahuma ba su tsalli butunihima sannan ya shimfiɗa cikinsu na hawa sama'i ya kalli sama wa zuhuruhuma wajensu ilal ardi ya kalli ƙasa ku ji yadda ya haɗa bamman lahuma ya haɗa hannaye biyun ba su tsalli butunihima ya shimfiɗa cikin hannayen na hawa sama'i su kalli sama wa butunuhuma ya ce wa zuhuruhuma ilal ardi wajen hannayen kuma ya kalli ƙasa kenan za ka ɗaga hannayenka ka haɗa haka ka ɗaga shi daidai ka faɗarka sannan kuma ka tabbata cikin hannun na kallon sama ƙasa wajen hannun yana kallon ƙasa ciki na kallon sama waje na kallon ƙasa to siffa biyu ce ya ce wa in sha'a idan mutum ya so qana'a bihi ma wajhahu sai ya lankwaso hannayen su kalli fuskarsa wa zuhuruhuma na hawal kibla waje kuma na kallon alkibla kaga hal siffa biyu kenan in ka daga ya daidai dai ka fadan ka hada su ciki na kallon sama waje na kallon ƙasa ko kuma ka daga daidai ka fadan dai ciki na kallon fuskarka waje kuma na kallon alkibla duk wanda kai ka dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa hadhihi siffa wa hadhihi sifatul amma li raf'il yadaini wannan ita ce siffa gaba ɗaya na daga hannaye halar du'a idan dai zaka roki Allah mutlaqan matukar an ce addu'a ce wa fi kunutil witri in ka zo witri za a yi alqunut haka ake yi wal istisqa aw fi mawatin raf'ihim as-sitta fil hajj yace ko ko wajen daga su guda shida lokacin aikin haji domin a aikin haji akwai wasu wurare kamar guda shida da ake so musulmi yayi addu'a arfa mustalifa bayan kayi jifa na farko da kuma na biyu banda na uku bayan jifan farko da na biyu banda na uku ka san wurin jiha uku ne sannan in ka hau dutsen safa za ka yi sa'ayi kafin ka fara sa'ayi za ka ɗaga hannaye ka yi addu'a in ka hau dutsen marwa na ma za ka ɗaga hannaye ka yi addu'a duk inda za a yi addu'a ana son ka yi wannan siffa to akwai mutane misali da na ce muku akwai bidiyo'i waɗanda suke ɗaga hannaye bayan an tada iƙama a sallah muna ganin ire-iren waɗannan mutane hatta wuraren addu'an nan fa annabi Muhammad duk ya karantar da mu babu wani malami da za ka gani ya taɓa cewa akwai hadisi na annabi da aka ce bayan an tada ikama ka ɗaga hannaye ka roki Allah kafin liman ya fara sallah ka duba fikhul ad'iya shafi na 197 bid'a ce an ce addu'a tsakanin kiran sallah da tada ikama Allah yana karba ba tsakanin ikama da fara sallah ba ku gane bambancin lokacin da ladan ya kira sallah to an buɗe ƙofar addu'a a buɗe take in ka roƙi Allah zai biya ma bukata kafin a tada iƙama tsakanin kiran sallah da tada iƙama shi yasa ake son ka shiga kayi nafila in ka yi nafila cikin nafilin nan za ka yi ta roƙon Allah addu'ar da duk kai tsakanin kiran sallah da tada iƙama ana fatan Allah tabaraka wa ta'ala shi karba amma ba a ce bayan iƙama kafin kabbaran harama ba to sannan kuma wajen hudu ba wajen hudu ba nan ma kuma za ka ga mutane suna daga hannayensu kuma babu asali liman baya daga hannaye wajen addu'a a hudu ba shi ma wanda ke sauraron addu'o'in liman bai daga hannaye ka duba wani littafi da ake kiransa al-mahkam shafi na 148 malaman sunna duk littafan da aka yi na addu'a game da sunna za ka ga ana wannan bayani shine shi abu zaidin cikin littafin sa tasihu du'a ya ce to makami na biyu na sashin hannaye daga hannaye wajen addu'a shine mataki na biyu na istighfari wurin da ba a daga hannaye kun ga inda ake daga hannu shine wajen addu'a to ga kuma wurin da ake nuna yatsa yace yuqalu al ikhlas in dai ka tashi istighfari to yatsa ka zaka mike kawai in dai istighfari kowa ya san istighfari kana neman Allah shi gafarta maka to yatsa kawai ake mikewa وهو رفع أسبوع واحدة كدغا ياتر كدايا وهي السبابة منونية yatsar da kake nuna mutum da ita wannan yatsan zaka rika motsa ta mina da yadda kuma yatsar ta zama tana hannun dama domin akwai wani mutum da ya daga biyun yana kadawa manzon Allah ya ce masa ahdid ahdid kamar da guda karka yi biyu hannun dama kawai fa hadhihi siffa khassa ita wannan siffa ana yin ta ne maqama zikiri wa du'a idan ana zikiri ana addu'a idan kana zikiri baka daga hannunka idan kana addu'a halal khutba lokacin da liman yake hutuba yana addu'a baya daga hannayensa sai dai ya nuna yatsansa in liman na addu'a am kan minbari bai daga hannayensa sai dai ya miƙa yatsarsa wa halar tashahudi sannan kuma in kana cikin sallah kana yin addu'a lokacin da kake tahiya fi salati bayan ka gama tahiya ai za ka ringa motsa yatsarka to duk addu'ar da za ka yi ba za ka sauke yatsarka ba har sai ka gama wahalar zikir wa tamjidi wal hayla la kharij salati ko da ba a cikin sallah bane in dai za ka yi zikiri ko za ka girmama Allah ko hailala ko wani abu to ana son ka miƙa yatsarka guda manuniya ba a daga hannaye saboda haka daga hannaye lokacin hudu ba in ma ga liman ko ga mamu wannan ba shi da asali kuma kada mu manta dai wannan magana ta manzon Allah khairul hadi hadi Muhammad mafificin shiriya shine shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka duba littafin muslim hadisi na 874 Umar bin Ru'ayba sahabin annabi ne ranan yana masallaci ranar juma'a sai ya ga bashar bin marwan yana kan mimbari wa rafi'an yadahu yadaihi ya daga hannayensa biyu yana addu'a shi wancan sahabin annabi muhammad ne ya taho masallaci zai sallah sai ga wannan limamin ya daga hannayensa biyu yana ta addu'a yana kuma kan mimbari yana hudu ba yana zaune a cikin mamu sai ya ce qabbaha Allahu hatainil yadaini tir da hannaye biyun can tir لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كمن زن الله دئدنا ما يزيد أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المصبحة ce na ga manzon Allah akan mimbari yana hudu ba bai wuce yin haka da yatsa duk addu'an da yake yi bai daga hannaye sai dai ya mika yatsarsa wannan shine mataki na biyu Abu Zaid ne ce mataki na uku ita ce man shine al-ibtihar wa huwa tadarru wal mubalaga fil mas'ala idan addu'a ta yi tsanani wa yusamma aidan du'a'ur rahabi ce addu'a na razana addu'a na firgita addu'a na tashin hankali ana yin irin wannan addu'a ne lokacin da ake roƙon ruwa ana fari ko kuma idan an tafi yaƙi ana cikin tashin hankali to ana ɗaga hannaye yace rafa'a yadaini mutum zai ɗaga hannayensa madan ya miƙar da su na hawa sama'i yana fuskantar ya ɗaga su sama hatta tura wato ufrata ibtayhi sai an ga ramin hammatansa bayadu kuma sai an ga farin hammatansa ka ɗaga hannayenka sama amma fa wannan sai addu'a ta yi tsanani sai an shiga wata bukata matsananciya wa yuqalu fi wasfihi hatta yabdu abudahu ya raba tsakanin damatsunsa biyu kaga addu'a wannan da mutum yake yana hada hannayensa ne amma idan zai irin wannan addu'a ta tashin hankali daga hannayensa yake sama yurtafa min al-mubalagha fi raf'i ya daga hannayensa sosai ya raba tsakanin su wa hadhihi siffa akhassu min as-siffatayn as-sabiqatayn fi al-maqam al-awwal wa thani wa hiya khassatan fi hali shidda wa rahaba ka halil jadabi kamar idan ana cikin fari ana roƙon Allah ruwa wan nazila ko wata masifa ta auko يتسلط العدو بتسلط العدو ونحو ذلك من مقامات الرهب hali na fargaba da tashin hankali irin wannan hali ne ake wannan addu'a kuma an ce cikin hannayen zai dawo ƙasa domin hadisin da ke cikin littafin muslim hadisin anas bin malik ya ce ka duba hadisi na 896 inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam istaska manzon Allah ya fita roƙon ruwa fa ashara bi bahari kaffaihi ila sama manzon Allah sai ya juya wajen tafukan hannayensa sama ya daga hannayen sama waje na kallon sama ciki na kallon ƙasa kaga kuma yadda yake ake wannan addu'a ba duk musulmi ya san haka ba to don haka mataki uku ne shi wannan addu'a da ake daga hannaye sama a juyo da cikin tafukan ƙasa bayan hannun na kallon sama ana yin sa ne domin roƙon ruwa kaga ba a juya hannayen sama haka kuma za a raba tsakanin su a daga sai an ga hammatanka Anas bin Malik yace sai sai da muka hangi hammatar Annabi Muhammad dagawa sama lokacin da aka tafi yakin Badar lamara al mushriki lokacin da manzon Allah ya duba ya ga yawan mushrikai yawan kafirai waɗanda suka taho za su yaki musulmai manzon Allah sai ya juya alkibla ga sayyidina Abubakar na kusa da shi madda ya daihi manzon Allah ya miƙar da hannayensa waje ala ya tafi bi rabbihi yana ta kira ya Allah ya Allah ya Allah fa ma zala ya daihi maddan hatta sakata rida'uhu sai da mayafinsa ya fadi daga kafadansa an manki baihi sai duna abubakar ya sunkuya ya daga ya dora masa kun ga ana wannan addu'a idan aka shiga wani hali matsananci kamar hali na yaƙi kamar hali na roƙon ruwa hali na tashin hankali da firgita na rayuwa وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا على إيمان الدعاء أيها قريدة تنبوي نما يوسيكم وقوبي
ana dakata sai addu'o'in malaka
yayi ka ji asiri na gina
ga na yau mana wannan jin waɗannan waɗanda na ka ba mu to an ce za a karanta addu'a din a saurara ayi hakuri
tambayoyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم malam. ina fata an sha ruwa lafiya amin tambaya ta ita ce ni dai na riga na yi kuskure na kashe aure na don in tafi makka umara in zauna a can ba da niyyar in yi zina ba sai na ji kayi wa'azi kuma na yarda da wa'azinka to yanzu in na tafi na saba wa Allah ni dai wallahi ba zina zan yi ba don Allah a karanta mini wannan takarda
lallai wannan tambaya tana da kyau kwarai wato ko bayanin da na yi ya kamata jama'a su gane ba kowa ke zuwa maka da nufin ya yi ta'aji a maka ba akwai waɗanda ke zuwa maka domin su taimaki ma maka ɗin akwai yan kasuwa waɗanda ke kai kaya saudiya manya da ƙanana don haka mutumin da wato abun a zuciya yake duk wanda ya san cewa zai tafi saudiya da nufin taimako duk ko da nufin ibada wannan ba a haramta ba babu haramci ga mutumin da zai tafi ciniki saudiya amma mutumin da zai tafi da niyyar sabon Allah wannan mutumin shine muka yi wazi a kansa to ai kuma ta yi laifi wai hatta kashe aure subhanallah na ga za ta yi kokarin ta gyara auren nan ko da yi kokari ta gyara auren menene hukuncin mai yi wa wani gori yana ce masa yaushe ka shiga musulunci to wanda ya ma wani gorin yaushe shiga musulunci da alaman shi ma musuluncin bai ratsa shi ba domin da ya ratsa shi da ba zai haɗu wannan kalmar ba yaushe ka shiga musulunci kamar yana da tabbacin nashi musuluncin an karba kenan ko
malam dan Allah ya kamata a dinga jan kunnuwan samari akan sa hula domin kuwa a ƙara saba ma al'ada irin ta Yahudawa assalamu alaikum to sa hula hakika yana da kyau Um, amma ina ganin uh, bai shafi yahudu din ba kai tsaye domin abin da ake lura da shi shine siffar rayuwa da suka fi ɗauka a wannan zamani da muke ciki kamar yadda bayani ya gabata malamai suna la'akari da irin halin rayuwar waɗanda ba musulmai ba na wannan zamani sannan su ce a saba musu to babu mamaki kamar yadda ya faɗa siffa ta rayuwar ahalul kitabi a yanzu shine rashin sa hula amma ana wa tunani bai tsananta ba duk da shike yana da kyau kuma ya kamata a ce musulmi yana sa hula domin yana ƙara wa mutum daraja kamar yadda abdullahi dan umar yake faɗa ina ganin yana cikin littafin muwadda sa hula ado ne daga cikin sifofi na ado na dan adam kuma in akwai wanda ya cancanta a masa ado bai wuce Allah ba don haka ibadar ka in za ka yi ya kamata a ce kana da hula to kuma sa hula din ba ma cikin sallah ba kaga zai zama tarbiya ce mai kyau ta musulunci tunda abu ne wanda ya samu asali a rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam
malam tambaya ta ita ce me yasa yan izala ba sa shan rubutu wannan ina gani ya kamata a tambayo yan izala waya haka ya haka ya baku shan rubutu to yana ga yana da ansa me yasa yan izala ba su shan rubutu suna gani saboda rubutu bai da asali ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alamar tashin kiyama za a samu wasu mutane suna shan rubutu kamar yadda sahabbai ke shan madara da a ce yana da kyau da manzon Allah bai gaya musu ba kuma rubutun nan a yadda na fahimci izala tunda yana cikin malaman da ke karantarwa a kungiyar izala hujjojinmu game da shan rubutu sun kasu kamar kashi biyu akwai rubutun da babu ko shakka mutum in ya sha shi yana fita ma musulunci shine kamar irin tsatsuba da akan yi da sunan wasu raufanai aljannu mala'iku ne wallahu alam a rubuta a bawa mutum ya dogara amma ko ahalus suna cewa suke rubutu wanda aka yi shi da qur'ani akwai rangwame akai duk da yake in ka tarkata su gaba ɗaya malamai sun ce nisantan su yahi don sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su yi rayuwa akai ba bisa ga wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana darajar qur'ani ya kuma karantar da mu shi qur'ani karanta shi ake a fahimce shi a yi aiki da shi ai kaga abin da yake nema ya ya shafi rayuwarmu a yanzu shine mun ɗauka qur'ani rubutawa ake ko karantawa in an shiga damuwa ba ka ganin manyan mu zaran sun shiga matsala ya tara malamai ɗari ko hamsin a ce ku sauke min qur'ani ko wato shi ya gunsa qur'ani an saukarwa annabi ne saboda a karanta masa in ya shiga matsala amma batun a karanta qur'ani ayi aiki da abin da qur'ani ke faɗa wannan bai damu da shi ba don haka wajibi ne mu gane ƙur'anin nan da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam manufar farko ita ce karantawa da aiki da abin da take kiran mu akai idan ka koma kan addu'a da ƙur'ani wannan yana da asali babu wanda ya ce bid'a ne ka karanta qur'ani ka roki Allah tabaraka wa ta'ala wannan sunna ce ma ta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin karatun mu ma mun karanta inda Abu Sa'id al-Khudri ya yi tofi da suratul Fatiha har ma sarkin wani kauye ya warke daga harbin kunama to ire-iren wannan shine aka bi asalin su ba a tarar da inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki rubutu ya sha ko sahabbansa suka sha ba to da a ce ko shan rubutun yana da asali da sun yi wa khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yana da kyau mu gane babban abin da muke bukata shine mutane su fahimci sunnar manzon Allah matakin farko kenan in ka fahimci sunna kai da kanka za ka yi ma kanka faɗa ba sai wani ya gaya ma ba idan ana karatu ko ba a ce a bari ba za ka ga mutane suna barin wasu al'adu saboda su da kansu sun karanta sun ga abin ba shi da asali don haka mu tashi mu karatu shine babban abu kar mu yadda wani ya cusa kiyayya tsakanin mu kuma mu zauna da jahilci to sai ya zama ana amfani da mu wajen biyan bukatu kai ka zama kota da wani malami ke bugu da shi maimakon ka tashi kai karatu sai amfani da karatunsa da yake ya san kai ba karatun za ka yi ba ya haddasa adawa tsakaninka da dan uwanka musulmi kuma ga duniya yadda take yanzu muna buƙatar musulmi duk inda yake mu haɗa kawunan mu wallahi in ba mu haɗa kawunan mu ba mu iya faɗa da kafirai Allah shi samu gani bismillah malam an ce idan mutum ya yi alola mace in ta taba shi alolar ta warware ko kuma sai dai ta rungume shi sai babu shakka wannan maganar ma tana nan cikin littafai malamai na cewa wanda duk yayi alwala mace ta rungume shi alwala ta warware akwai masu faɗin haka to ba shi da karfi kwarai domin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna nana Aisha manzon Allah kan sun bace ta bayan yayi alwala ya tafi masallaci to kun ga annabi na kansa ke wannan bare kuma mu don haka malamai ke ganin don mutum ya sumbata ko ya taba jikin mace bai bata masa alwala na'am
malam mutum ne ayyukun to waye cikin ku yake kama da manzon Allah wannan ta fannin azumi ne haka ne waye zai iya kula to aka gaskiya kamata a kula wani kawai zai alwala kuma ya kama wasa da matan shi har alwalan ta bashi ma bai sani ba to wannan gaskiya ai hatara kwarai don haka na Aisha ta yi tsawatarwa ta ce to waye zai iya cikin ku wannan ta fannin azumi kenan ko mu je malam mutum ne ya nemi yarinya amma ta ki yarda da shi sai mata sihiri ya aure ta to yaya zaman auren su a yanzu suna nan zama auren sihiri
malam ina son ina son karin bayani game da yin nafila gabanin zuwan liman da hawan samin bari ranar juma'a da kuma bayan hawan samin bari saboda hadisai masu bayani game da halascin nafila sama da biyu gabanin hawan liman kan mimbari.
wannan babu shakka kuma bid'a ce dai har ilau matukar rana ta raba tsakiya duk mutumin da ya nafila gaskiya ya saba karantar manzon Allah wato su sahabbai duk hadisan da kake gani ana cewa in sun zo wurin juma'a ana ana son a yi nafilu ko suna yin nafilu abinda yake nuna su sahabbai suna sammako sosai ran juma'a su zo masallaci zaka samu wani tun safe bai fita daga masallaci ba har a yi sallar juma'a to an baka dama za ka yi ai akwai walha akwai nafifilu da duk za ka yi lokacin da rana ta gota to bai kamata ka yi wata nafila ba musamman a ce liman ya shigo masallaci babu kuma wata nafila shi yasa ake cewa ita juma'a ba ta da kabli ba ta da nafila kabli ina fatan jama'a su kyautata wannan fahimta amma ga wanda ya taho masallaci kafin rana ta gota ya taho ya ta nafilfilin sa wannan bai saba sunnar manzon Allah ba tunda akwai walha ma ai ina fata an gane bayan wanda na yi bayan liman ya shigo masallaci mutum ya sake tashi ya yi nafila wannan ba shi da kyau shi sa muka ce juma'a ba ta da kabli ba ta da nafila kabli wato wanda za a yi kafin a yi sallanta idan lokaci ya yi liman ya shigo ya hau minbari bai kamata ka yi nafila ba in dai kana cikin masallacin kana zaune wanda ya shigo bai zauna ba shine aka ce yana fila shi ma a gaggauce ina gana bada amsar nan don Allah jama'a mu rika karanta mu rika kawo tambayoyi waɗanda za su amfane mu kada mu rika maimaita abin da an riga an yi shi ina ga cin lokaci ne malam menene hukuncin masu komawa gefe su tsaye da sallah tare da limami alhali ga masallaci kusa da su har ma suna jin sauti to suna da sallah ya dai ba su kyauta ba domin ba a ce in kai sallah a gefen masallaci baka da sallah ba ko kai sallah a kasuwa kana da sallah ko kai sallah a gidanka kana da sallah sai dai ladanka bai kai na wanda ya tafi masallaci ya samu jami'i ba a gane bambanci ba za ka tsaya haka ba Masha Allah, Allah ya saka wa malam da alheri. Wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar. Kada ku manta cibiyar da addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai nan ba Aisha shida, Low Shopping Complex, Daura da Randa ba wannan wunti, kasuwar wunti, Bauchi, Bauchi State Nigeria. Ita shirya muku wannan MP3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi. ga namban wayan mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya cikin Hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin Hausa da Turanci 0 0 60 30 22 75 wassalamu alaikum warahmatullahi